آله وصحبه ومن والاه وبعد وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن قوتن ربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu hijiriya wanda ya dace da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya muna darasi na tamanin da hudu a cikin wannan littafi mai albarka na muktasarul zadul ma'ad na shekhu da'watul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab a wannan masallaci mai albarka na ihya sunna da ke kofar nasarawa a cikin birnin kano najeriya idan yan uwa za su iya tunawa muna fasalin da yake magana akan ladubbai da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tanadar mana akan tafiye-tafiyen annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta addu'ar da annabi yake idan ya hawo abin hawa dabbarsa sannan kuma da hikimomin da ta sa yake yin addu'a din sannan kuma abu na ƙarshe mun karanta abin da yake fada in zai yi tafiya ya yi bankwana da iyali ko yan'uwa wa kana idha wadda'a ashabahu fi safar yaqulu li ahlihim astawdi'u Allah dinataka wa amanatak dinaka wa amanatak wa khawatima amalika ina bawa Allah ajiyar addininka da amanaka kaman Allah ya kula maka da addininka Allah ya kula maka amanarka da kuma wato kyawawan ayyukanka na ƙarshe wa qala lahu rajulun inni uridu safaran qala usika bi taqwallahi wat takbiri ala kulli sharaf wani mutum wata rana ya zo wajen sai ce na yi niyyar zan yi tafiya manzan Allah to sai annabi ya ce to ina maka wasiya ka ji tsoron Allah a cikin tafiyarka sannan duk lokacin da ka hau tudu to ka rinka yin kabbara duk lokacin da mutum yake hawa ya hau tudu a abin hawa hanya ta hawa to ana so ya rinka Allahu akbar in ya kuma gangare ya rinka subhanallah subhanallah subhanallah kamar yadda riwaya ta zo cikin sunan tirmizi da ibn maja to anan ashe idan mutum zai yi tafiya a sunna sai ya zo abinda za ka ce masa a saudi Allah hadinak wa amanatak wa khawaci ma'amalik Allah kiyaye hanya wannan shine sunna ko kuma ka ce usika bi taqwallah wa takbiri ala kulli sharaf wannan shine abin da annabi ya karanta wa kana sallallahu alaihi wasallam huwa wa ashabu idha alahu sanaya kabbaru wa idha habatu sabbahu wa wudi'at as-salatu ala dhalik sahabban annabi da shi kansa manzo Allah sallallahu ya musu tarbiya lokacin da suke yin tafiya in dai sun yi alahu sanaya in sun hau sama kamar in suna tafiya wuri mai tudu ne hawa to sai su ringa Allahu akbar Allahu akbar ma'ana duk tudun wannan gurin Allah ya fi shi girma Allah shine mai girma kana yi kuma idan zaka gangara kuma ka san gangara yawwa sai ka ringa subhanallah subhanallah subhanallah wannan duk direba dan sunna ya haddace wannan in dai yana tuka mota to yana wannan da hawan gada ko gangarawa duka duk tudu da ka sani sai mutum ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala in zai gangara kuma shi ma ya tasbe ya ce an rage sallafa saboda tafiya wahalhalu da suke cikin tafiya da gajiya da ke cikin safiya aka rage sallah mai raka'a hudu aka mai da ita mai raka'a biyu wanda wannan sunna ce mai karfi wasu ma suna ganin azima ce an ce azima dole ne yin kasar su albani Allah ya masa rahama suna daga cikin masu wannan ra'ayi cewa ya asali idan kai tafiya dama automatically sallaka ta zama raka'a biyu ne ai so idan ka zo za ka yi sallah raka'a biyu za ka yi sai dai in ka bi jami'i in ka bi jam'i na waɗanda suke cika sallah sai ka cika sallah wannan ra'ayi ne daga cikin ra'ayikan wasu malamai wasu kuma suna ganin sunna ce ko mutum ya kasarun ko ya cika sallah amma abin da ya fi dacewa ka yi kasaru idan ka yi tafiya in kai ɗaya za ka yi sallah ka yi kasaru idan kuma za ka bi jam'i to ka cika sallah wannan shine sunna haka sahabbai suka yi ko a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan rayuwarsa وقال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على شرفا من الأرض أو نشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال wannan riwayar imam amal ne rawaito da da isnadi wanda yake mai rauni cewa idan annabi sallallahu ya hau tudu ko in an ce sharaf min al-ardi aw nashzan ko nashzan ana nufin al-makanu al-murtafi wuri wanda yake mai tudu to yana allahumma laka sharafu ala kulli sharaf wa laka alhamdu ala kulli hal kai ne mai daukaka akan dukkan wani ɗaukaka duk wani tudu ka fi shi tudu sannan kuma kai ne abin godewa akan kowane hali to wannan yin addu'a in an hau tudu ko an gangara tabbatacce ne a shari'a sai dai wannan lafazin shine malaman suka ce bai inganta ba sai amfani da lafazin da ya inganta wa kana yaqulu la tashabul mala'ikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras to wannan kuma wani hukunci ne idan ana son a yi tafiya to kada a yi tafiya da kare kuma kada a yi tafiya da ƙararrawa mala'ikun Allah ba sa son kare duk harka ta kare mala'ika baya su haka kuma ƙararrawa da ake kadawa duk inda ƙararrawa take mala'iku ba sa nan shi yasa makarantu da suke mu'amala da ƙararrawa a lokacin tashin break ko tara ko short break ko tashi ya kamata su canja da wani abu don a musulunci ba a son kararrawa 'yan coci ne suke amfani da kararrawa to sai amfani da jiniya ko a samu wani karfe wani ya samu rodi ya ta jibga masa ai za a ji ko ba dai kara ake zuwa wani ya samu karfe ya masa duka za a ji ko a san wani abin da za a yi amma ƙararrawa kirin kirin kirin kirin kirin kirin ɗin nan mala'iku ba sa kasance a wurin da yake akwai wannan haka kuma duk tafiyar da take akwai kare to mala'iku ba sa cikin wannan tafiyar don rahama duk jin ƙai duk tausayi duk abin da mala'iku ya kamata su yi wa ainihin wato ba ni sunan shi mutane saboda a tafiyarsu to matukar akwai kare ko kuma kararrawa cikin ba za su ba wani hadisin musulmi ya rawaito shi ruwayar imam abu huraira dangane da ajiye kare a gida shi ma malamai sun yi magana cewa ba ajiye kare inda ba na ba na kiwo ba karen da yake kiwo ko yake gadin amfani to wannan shari'a ta yi rahusa a kan shi amma dan alfahari mutum ya sayi kare na miliyan kaza ya ajiye a gida kun san karnukan hannun miliyoyi akwai yawwa mutum ya sayi karen miliyan kaza ya ajiye ya masa daki ya rinka bashi abinci yana gyara masa jikinsa akwai mai masa aski akwai mai masa wanka akwai mai masa kaza wannan haramun ne kuma innal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala sura ya zo a hadisi mala'ikun rahama ba sa shiga duk gidan da yake akwai kare ko akwai hoto a ciki hoton shugaban ƙasa hoton gwamna hoton malaminka hoton shehunka hoton waye ko ma hoton waye in dai akwai hoto a liƙe a gidan ko a ɗakin to mala'ikun rahama ba su shiga wannan wurin a sauke shi a sashe ƙarƙashin gado ko a naɗe shi ko na abu amma matuƙar ɗakinka akwai hoto ka tabbatar mala'ikar rahama ba ya shiga kuma ko da na shehunka ne ƙwarai da gaske ko na malaminka ne annabi ya hana mu'amala da hoto ya kamata a kiyaye musamman wannan lokaci da aka ake yayin hoto da liƙe hotuna in dai da hoto a liƙe ba a ce in yana naɗa ba ko yana rufe in dai yana liƙe to mala'ikar rahama ba ya shiga wurin da shi da kare duk ɗaya da hoto da kare duk ɗaya a wajen mala'iku haka duk gidan da yake akwai kare to mala'ika in ya zo bai shiga sai dai wuce sai dai mala'ikun da suke tare da dan adam wanda suke kiraman katibi ne alamuna ma taf'aluna suna rubuta abin nan amma mala'ikun rahama wanda zuwan su gida rahama ne ko zuwan su wuri rahama ne to kare korarsu yake yi so ya ku al'umma musulmi ku daina rayuwa irin ta yahudawa kuna ɗaure karnuka a gidajenku wani yana ba labari wata rana masanin dabbobi ya ce duk inda asubayi ta daidai sulusun lailil akhir minan lailin irin uku na dare uku da rabi na dare duk inda raƙumi yake to yana ɗaga kansa ya kalli gabar ko ina dubbacin da yake kuwa sai ya juya ko ina yake kallo sai ya juya ya kalli gabar ya ce shi kuma kare duk inda asuba ta kusa to yamma yake yi kudu yake baya ba zai kalli ba zai taɓa juya kalli gabar ba sai ya juya ya kalli gabar saboda daman ɗan banza ne shi bai damu da sallah ba to Allah fasi yanzu in kaga yadda ake wa karnuka gata wallahi mutum zai iya ajiye kare hidimar da yake wa karen nan uwar da ta haife shi baya baya mata wannan hidimar to yanzu a garin nan fa malam attajirai musulmi mutum yakan je ya sura a siyo masa police dog ko american dog ko wane ne dog kare na amerika kare na ingila kare na kaza kare na kaza sifansu ba iri ɗaya bane da karnukanmu ya kawo shi gida ya gina masa ɗakin da wallahi bai gina uwarsa ba kuma komai na kare da ka sani ana iya odarsa akwai abincin kare akwai shimfiɗar kare akwai kwanan shan ruwan kare da cin abincin kare a manya-manyan stores a ƙasashen turawa bangare ne guda gaba ɗaya abincin kare ne da, na maguna naman kare kifin kare wane ne ɗin kare komai da ka sani ɗan adam yana zuwa yi shopping ya saka a jaka ya je ya ci abinci nasa na ɗan adam to akwai na karnuka saboda sun ba wa kare muhimmanci kuma akan kare za ka iya kurkuku in aka kama ka ka daki kare ko ka illata kare za ka iya kurkuku akwai karnukan da multibillionaires ne kare ne amma mai kudi ne mai gidansa ne ya zo zai mutu kawai ya rubuta mai wakafi ya ce duk kudinsa gaba ɗaya ya ba wa karansa suna na amerika suna na ingila suna na kaza kare so duk abin da za a yi wa karen nan sai mai mota da za a rinka yawo da shi za ku ga ko'ina za su je da karnuka suke tafiya saboda me su daman shaidanu ne su kansu daga mota wani ya yi mota musamman wurin zaman kare akwai ko tuwaris motoci ake kawa za ku ga akwai wanda tana zuwa da kujerar kare inda daman kawai gurin zaman kare ne za ga da gashin kare a cikin motar wani gaba ɗaya kujerar gabansa daman baya ɗaukan kowa ko matarsa baya ɗauka karensa ne a gaba yana tuka shi yana leƙawa shi ma haka wani kuma a baya yake ajiye shi wallahi kuma kare karka ɗaukawa za a bashi ruwan rijiya ko wani abu ruwa ake sai mai mai tsada yadda kai ma kake shan ruwa mai tsada da man gyara gashin kare da mai aiki da za a ɗauka yana gyara masa jiki yana wanke masa wurin da yake kwanciya yana kaza yana bashi abinci in bai gama ci ba ya zubar da shi ya sa mai sabo duka suna yi duka wannan saboda Allah ya ce baya son kare ta harshen annabi manzo Allah bai son kare su kuma tun da kafare ne yahuda ne su kuma sun runguma kare to sai mutum musulmi ya zo ya wayi gari shi ma ya dauki kare wani abu kuma gashi ya tabbata hadisi duk wanda ya daure kare a gidansa kullun sai an rugurguje masa kira dani ko ko kiradi ko kira dani kowane kiradi ya kai dutsen Uhud na aikin ladanka in dai ka ajiye kare to ana rugurguje maka aikin ladan ka kullum kamar dutsen Uhud to yaushe ma kai aikin ladan ballantana a samu wa ina za a kalato dutsen Uhud din babu ai idan mutum yana da karan farauta zai iya samun karan farauta sai ajiye shi a wani wuri ko ya ajiye shi a daji ko ya samu wani wuri daban ya je daure shi a can wannan na farauta ne in zai iya fita da shi ya je farauta ina fatan kun gane la tashabul mala'ikatu rufqatan fiha kalbun wala jaras wa kana yakrahu lil musafiri wahdahu an yasira bil layl manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana matafiyi shi kadai yayi tafiya da daddare kula da wannan ba a son mutum shi kadai ya hau abin hawa yayi tafiya kuma da daddare manzo Allah ce law ya'lamun nasu ma fil wahdati ma sara ahadun wahdahu bilailin hadisin Imam al-Bukhari kitabul jihad wa siyar da Tirmidhi kitabul jihad da Imam Ahmad riwayar Ibn Umar da a ce mutane sun san hadarin da ke cikin kadaitaka mutum ya buga yayi tafiya shi shi kadai to ɗayan su da bai yi tafiyar dare shine sara din aka ce sara ana nufin tafiya ta dare subhanallazi asra bi abdihi laylan ka gani min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu subhana subhanallazi asra tsake tabbata ga ubangiji da yi tafiyar dare in dai an ce al-isra'u tafiyar dare ne yawa to da ɗayan ku ya san hadarin kadaitaka ha to da bai taba daukan abun hawa yayi tafiya da daddare ba bai halatta ba in dan uwanka kaga zai yi tafiya da daddare shi shi kadai to bai halatta ba shi yasa ma kai tafiya ma mutum shi shi kadai ma annabi baya so tafiya mutum zai tafiya kurin ya danki mota shi shi kadai daga nan ya ce ya tafi Lagos shi daya haba mala ai ko fasinja gwanda ka dauka ko da baka daukan fasinja in ka yi addu'a sai ka dauke shi ko ka nemo wani raka ka ai yafi daɗi yafi saboda haɗari saboda damuwa ta ɗan adam saboda tunani abubuwa dai ga sunan musamman ma mu yanzu a irin wannan ƙasar ta mu ai ai ba sai an ma baka wani hadisi akan cewa ka kai tafiya kai kai ɗaya ba ai ko ba ka bane ba to ko dai zuwa akai aka buge ka dai wani ya je ba da labari ai watakila in buga ne a bugi ɗaya a cikin ku ko kai ka zo ka ba da labari an buge ɗaya ko kuma ɗayan ya zo ba da labari an buge ka kowar wasu aka kawo kaga ɗaya ya gudu ɗaya ya tsira to ɗaya ya kai labari ai ko to akwai illoli da yawa na tafiya mutum shi shi kadai kuma a ce a irin maguri da babu aminci abin hawa ya lalace ma kana bukatar ka je ka sayo wani abu ka tafi ka bar abin hawan ka shi shi kadai ba kowa a'a watakila akwai dukiyarka a cikin abin hawa kuma dole sai ka je ka sayo wani abu kuma ka ɗauka ka ba wani ya sayo maka baka da garanti baka san shi ba wanda yake da ɗabi'ar ya buga mota ya tafi shi shi kaɗai wani wuri to wannan ya sani cewa ya saba wa sunna ya saba wa sunna wa kana yakrahu as-safar as-safar lil wahid annabi baya so mutum ɗaya ya rinka yin tafiya dan me wa akhbara anna al-wahid shaytanun wal isnani shaytanani was salasatu rakbun to kaji har mutum biyu ma an fi son a dan ƙara annabi ya ce mutum ɗaya shaidan ne duk wanda ya tafiya shi shi kaɗai shaidani ne to sai dai kuma in zance mutum za shi watakila ka san akwai fatake in ya san zai je wata harka shi kada ya wanke mota ya tafi saboda yana jin tsoro kar ya tafi da wani aje a ga uwar gida ya shiga matsala to amma dai ko ba komai dai aka sai ka ɗebi mutum ka ce zo mu je da Allah zan je in gaida yan uwa sai ku tafi in kun je ka zube shi a wani guri ka ce da Allah ina dawowa warai kuwa ka gare ai ka raya sunna kun tafi tare yawa ka ajiye shi a wani guri ka ce da Allah ina zuwa ka tafi kai harkar ka an ka gama sai ka zo ka dauke shi ka loda shi ku dawo amma ka tafi kai dai zikau kai ba daidai bane ba bacci yana iya kama ka in kai kai dai ne a mota kai kana tunani ma wallahi zaka iya sakin hanya tunani tsabar tunani mutum yana wuta a hanya in tunanin ya dauke ka sai ka sai ka manta cewa mota kake tuka wallahi wallahi sai dai ka ji ka sauka a hanya dan wani idan sa biyu sai aka ga kawai ya saki hanya sai abokin zaman ya ce wani ka fa saki hanya ya ce eh sai ya sake dawowa kuma idan sa biyu baccin farke kenan yake to kaga wannan ai sai mutum ya je kashe kansa bai sani ba ko ba komai dai ina ganin lalle dai tafiya mutum ku biyu yana da daɗi yawwa yana da kyau ko wata ƙasa ma mutum zai tafi in dai da hali in dai Allah ya rufe asirin kai wa wani biza ku tafi tare ko bai bi ka inda za ka yi harkokinka ba ka ajiye shi a hotel sai ka tafi harkokinka alƙalli dai an ɗan samu wato tarayya to kaji a wannan hadisin ma cewa ya ma wasnani shaidana ne mutum biyu shaidanu biyu ne in ji annabi wasalafatu rakbun su ko mutane uku to su ne karabka na tafiya da ake so haka imam maliku ya rawaito wannan hadisin a cikin muwatta wannan hadisin yana kwadaitar mana da yin tarayya idan za a yi tafiya yin tarayya idan za a yi tafiya kada mutum ya tafi shi shi kadai akwai wani yanayi da zai iya sa mutum ya tafi shi shi kadai din amma dai yayi kokari ya ga ya zai kau ya canja wannan yanayi na sani akwai abubuwa na sirri da mutum zai yi ko harkar kasuwancinsa baya so ya dauki wani ya je mai shegen surutu da magana in ya je ya gano abin da ake zo ya watsa shi a duniya ko ba haka bane ba ko kuma zai je wajen wani baya so a san ya je wajensa wala Allah mai gidansa ne wataƙila kaza ɗinsa ne to shi ma dai akwai dalili da zai sa mutum a samu privacy kaɗai ta kaɗin ba laifi amma sai mutum ya dabara yawwa tun da ai ba sharaɗi ba ne don kayi tafiya da mutum in kun je wani guri ko ina za ka je sai ka je da shi ba dole ba ne ai ba dole ba ne so mu yi ƙoƙari mu ɗabbaka wannan sunna wa kana ya ƙulu idan nazala ahadukum manzilan فليقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتهل منه shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana gabar magana ta gaba addu'ar da ake yin an sauka a wuri wannan addu'ar ita ake a sabon gida in an tare addu'a ce da ake a duk wurin zama mutum ya je ko hotel ne aka baka daki a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq a'a ba kunta ne kaje suka baka wani daki a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq ba mamaki sun bude maka daki da shimfida da komai ba a zama a ciki akwai kwantaccen maciji baka sani ba warai kuwa an karkade kura kawai a sama ashe akwai ajiya a ƙasa baka sani ba baka yi addu'a ba kaga an kai a'udhu bi kalimatin lahi tammati kace ya Allah ina neman wato tsarin ubangiji da kalmominsa cikakku min sharri ma kalaka daga sharrin duk abin da ya halitta to ko me yake wannan ɗakin da duk wanda zai zo wannan ɗakin ka gama da shi to ya kamata a kiyaye kana iya tafiya ka je bakunta su kai ka wani wuri ko wani gidan baki ko wani hotel kana murna an zo an soke ka a wani guri baka sani ba akwai wata kwanciyar kunama watakila a jikin bargon baka da labari ka je ka ja ta ka ruhu ka saki AC ka ruhu ka ji bakuwa a cikin mayafinka to baka yi addu'a ba harbin ka za ta yi bil haƙƙi da gaskiya tunda ta samu nama ka zo ka zuba baka yi sunna ba komai yana faruwa yanzu ka kan iya shiga wani guri wallahi ka je ka ta mafarki mugayen mafarkai kana kwanciya yadda ka san wato lahira aka kai ka daga kwanciya bacci yana ɗaukan kawai ka ci jin bala'i wannan mafarki ba mamaki da aljanu a ɗakin baka yi addu'a ba kuma annabi ya koyar da mu ko kwanciya mutum zai ya dauki kuncin rigarsa haka ya daddaki shimfidar ya kore ya karkade ya karkade ka zuba addu'o'i kafin ka kwanta wannan ko ɗakin ka na kwana da kake da garanti aljani ba ruwansa da wani caka ɗinka wata kofar ka wata ta american do ko wata dubai do ko wace wace ce do aljani da ya zo yana jingina shiga zai yi kawai warai da gaske shi taushi ne da shi ai Allah ya halicce su da abubuwan latif yanzu in ya matse jikinsa sai ya shiga cikin kyamarar nan ya harkar sai ya fito yadda kaga iska to in ba haka ba ai kaga akwai abubuwa da suke faruwa da yawa na damuwa to addu'a nan wallahi tana da muhimmanci ko a gidanka ne in ba ka ci sa'a ba in suka tare ma a gida sai su hana ka jin daɗi za ga wani kullum a gidansa baya bacci mai daɗi amma in ya je ba kwanta wani guri sai ya bacci mai kyau ko inda zai je kwana a gidan makota sai bacci mai kyau to gidan ne a cike yake da shedanu wataƙila kaɗe-kaɗe ake ji a gidan wataƙila ga bayyana tsiraici a gidan wataƙila ba a addu'o'i a gidan akwai gidan da ba za ka taɓa jin alƙur'ani ba yanda ka san gidan kafirai ƙur'ani ko irin tashar ƙur'anin nan da ta ɗan almajid ɗan sau duk ƙur'an ta waye baya kunnawa kiɗa ne kawai da bala'i to duk inda ake kaɗe-kaɗe da waya wato an tara wa shaidanu wurin zama ne abinci kenan shi fa aljani da kake kake gani duk wurin rashin mutunci to anan yake haka kuma duk wurin ƙazanta kaga ƙazanta da kake ganinta to ko matarka bata yi ƙazanta bata yi tsafta dan Allah ba ta yi dan gudun shaidanu dan duk inda ake tara bola ko ƙazanta ko ƙasusuwa ko datti to shi kuma aljani anan yake zama da shi yasa za ku iya mu da kakanni ba yaro ko rarrafe yake in yazo ya tinkari bola ko inda ake zuba abin nan sai a ce tawo da wajen nan shi saboda akwai baki a wurin to kazanta ma haka yanzu a cikin gidajen mutane duk gidanka da yake mai duhu ba a shiga ko ana ajiye karafunan mota ko wani sto ne sai a sati biyu ba a shiga ba kullun a rufe yake wannan wurin tabbas akwai shaidanu a ciki suna son wurin duhu suna son wurin da ba a zuwa kamar yanzu irin wanda suke gina gidaje sai mutum ya gina katon gida ya zuba gadaje ya zuba komai da komai kawai sai ya sa kwado sai ya rufe aljanu ne suke kwana kai kuma baka da lada tunda ai ba dan ai ba dan su kai ba yau ai za ka samu lada ne idan kai abu dan a samu lada inda cewa kai na gina wa aljanu wannan gidan to kaga shikenan amma ko shakka babu garanti haka malamai suke faɗa duk wurin da yake a rufe an ajiye shi an gyara na arziki ne Allah sa albarka amma ko ba komai dan rinka zuwa haka kana dan shakata ko ka tura yara kun kai baki ka tura amma kun gina manya manyan gidaje ba ta ka daya ka manya manyan dakuna ka zuba kayan arziki ka kule shekara biyu shekara uku gadan nan yayi expire kujerun da ka zuba shekara biyu shekara uku yan dubai ne an canja an daina yin wasu an daina yin su an kawo wasu su da kansu ke lalacewa to kaga shedanu sai su zo su zauna mahaifiyarka ta zo maka bakunta ka tura ta boys kwata ta ce hajiya ba za ta kwana a cikin nan gidan ba haka ake in ubanka ya zo dan kauye ne shi sai ka neman masa wani soro soro wajen wani mai gadi mai gadi a gyara mai wata katifa ubanka ne fa amma ka ajiye shi a can haka suke yi me amfanin arzikin naka to kun ba kuma mutane suka kwanta ba ba kuma iyalanku suka kwanta ba to ai aljannu sa kwanta shi yasa yaron ka da ya zo wucewa ba a sani ba sai ga ce yaro ya fara yin kaza yana abubuwa yana firgita da dare can yaje ya ɗebo su ko matarka ta zo tana ta rikicewa tana ta kaza yawanci mutane yanzu duk aljanu ne su saboda haka ne mana wata makaranta ce wata yarinya aljanin ta ya tashi aljani yana tashi sai nan yar uwarta sai ya tashi gidansu daya wannan nata ya tashi ita ma ta fara hayya hayya hayya hayya ta fara tsara sai ta fara magana aljanu sai wata ma wata ma ita ma sai ta dauka a wani wuri ba daga jin karar tunda ta ji wancan ta kukan aljani ita ma sai nata aljani ya fito ta fara kuka wannan ma sai ta duk sai suka yi ta kama wani malamin makaranta shi kuma da yaji yana cikin aji ya saki alli ya ruga da gudu shi ba shi ma yanzu haka aljani ne a jikinsa to wallahi mutane malam ba su azkar ba a azkar ba a ambatan Allah duk lokacin da baka zikiri baka yawan karatun Qur'ani baka yi wa kanka dafi kana dafa kanka da azkar da ayoyi dole aljani ya ratsa ka so dan karamin abun yazo sai ya kekketa ka kawai ya tashi hankalinka yanzu da tsautsayi Allah kiyaye a nan masallacin dukkan barin nan da kuke yi da wani aljanin sa zai tashi ya fara mana ihu yana mana kaza a can gefe sai ga wani yana yana ko yanzu nan da zan gyara zama in fara karanta ayatul ruqiya in fara yin ruqiya in ce ina muku ruqiya ne sai wani ya responding ina tabbatar muku insha Allah ta'ala me yasa saboda yawanci mutane ba sa zikiri wallahi yawa ai zikirin nan zikirin nan shi yasa komai bini bini sai ga annabi ya ce ai addu'a in za a hau abin hawa ai addu'a saboda ba mu kadai ba muke rayuwa ba mu kadai bane su suna tare da mu suna ganin mu mu ba ma ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum wa kama ina ja'alna shayatina awliya'a lil ladina la yu'minun to ku yi addu'a in za ku shiga gida ku yi addu'a in za ku zauna a wani wuri ku yi addu'a ofis ne aka baka sabo a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq kana yi kana tana wannan mota ce zaka hau sabuwa ka zauna a ciki kai tafiya yi buga addu'a wani gida ne na haya zaka shiga a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq duk dakunan ka je ka zuba musu inda hali ma ka kara da bakara dan annabi ya ce duk gidan da ake karanta bakara shedan baya iya zama a cikin sa so inda hali a daɗa karanta bakara a ciki to wannan kenan sai gabar magana ta biyu da manzo Allah ya yi magana akan a ta hudu kai cewa idan kuna tafiya da raƙuma kuka zo wurin da suke akwai amfani akwai ciyawa da za su ci to ku ba su hakkinsu mana in kana tafiya da dabba sai ka zo wurin da yake akwai kiwo akwai abinci to sauka a kanta ka jira ta ka bata kamar awa ɗaya awa biyu minti kaza minti kaza ta ci inda ruwa ka bata sha sai ka hau ka ci gaba tafiya wannan shirya sani in ana tafiya kamar zai dace da wannan cewa in kana cikin tafiya da motarka sai ka ga ta yi zafi ka tsaya ta huta ko ba ka bane in temperature din yayi high ka zuba mata ruwa ta huta kai ma ka huta ita kanta fa mota bari in gaya muku tambayi masana mota mota ta fi daɗin tafiya ko dai da sassafe da sanyin gari ko kuma yamma gari ya sanyi ko kuma cikin dare to ta fi daɗi to nan ne zaka sake ta kaga injin baya komai amma inda zafin rana kana tafiya kana taka mota zaka ji karata ya canja air condition da kake sawa baya baka inda ke so kuma temperature ɗinta yana hawa saboda ita kanta wahala take domin fa karfe da bayi da rai ballantana abin hawa mutum ya zo ya hau shanu ya ɗora musu amalanke a kori kura guda suke ɗaurawa a bayan shanu a kori kura kurin itace za a ɗaura mata da tayar da komai ya ɗauka a kafaɗa amma kaga shanun suna cikin yunwa suna cikin kishirwa ba zai tsaya ba su abinci wannan an saba sunna so idan kuna tafiya manzo Allah ya ce idza safartum fil khasbi fa'atu al ibla haqqaha min al ardi wa idza safartum fi sanati فأسرئوا عليها السير وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام الهوام بالليل قائدو جيني من الله يبار أحاديث إمام مسلم رواية إمام أبو هريرة قبر مكان تفرقوا دون ديكي تفيا أكن دبا يزو قرن ديكي الخصب كو الخصيب wurin da yake akwai ni'imar ciyawa akwai ruwa wuri ne na kiwon dabbobi an gane ko akwai al'ushbu akwai almar'a wato itatuwa da ciyawa koriya da abin kiwo na dabbobi to kada a bari a haramta musu a tsaya a sake su su ci su koshi su sha ruwa shine al-khasf fa'atul ibla haqqaha min al-ard ku ba wa raquma hakkin su na ƙasa anan ya ce raƙumi saboda raƙumi ne ake yawan hawa mu yanzu nan ana hawa jaki ai haka ne kuma ana hawa bijimi ma ana dora masa menene ana dora masa amalanke to duka waɗannan fa suna da haƙƙi akan suna da haƙƙi akan kar mutum ya ɗauka cewa dan yana rike da dabba yana da saniya ka sa saniya ta yini tana noma malam kuma yi noman saniya abin tausayi duka da ta jinkirta fab dan abu kazan ka ci gaba haka masu noman shanu suke yi wallahi bujimi sai ya nome malam guri iya ganinka a hantsi ɗaya amma ya gama ko dusar dubu ɗaya bara a sai mai ba in ya ci sa a je a kai shi wurin da zai ci ciyawa in mai kyau ne in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya bari a je a bashi ruwa haka haka washe gari da asuba za a ɗora mai garma a yi ta dukansa tun daga safiyan nan zai ta noma sai karfe ɗaya a tsaye da shi shi ma ɗayan fa dan mai tura garmar yunwa yake ya gaji ne sai ka je na ce ai ya horu ai na hora shi ai wannan yini zai yana aiki ai yana da rai malam wato irin waɗannan abubuwan da kuke gani wallahi in mutum ya yi wasa ɗan ƙaramin abu sai hana shiga aljanna yanzu wata mata fa mage ta samu mage mage ta ɗaure a gidanta bata ciyar da ita ba bata shayar da ita ba Allah ya sa ta a wuta magen ta mutu kuma Allah ya ce yar wuta ce akan mage to ina waɗanda suke jefa mutane cikin yunwa da talauci ai sun shiga uku in an ɗora mutum ya shiga wuta akan mage to wanda suka jefa mutane cikin yunwa da bala'i fa suka riƙe abubuwa suka rasa yadda za a yi ko ba haka bane ba ya kuke dariya ba haka bane ni ai ina ni ni ina jin jiki ne in ku kuna cikin ni'ima alhamdulillah ni ina jin jiki ne shi yasa nake faɗa nake bayani ko Allah zai isar da shi kunnan wani saboda wani yana zaune kawai biro ne zai sa ce ai shi shi kadai in yace ai kawai za a yi in kuma yace ba za a yi ba shi shi kadai zai jefa mutum biliyan kaza cikin wahala kuma wanda ya sai mai magana haka ake yi ku yi ku gama lokaci ne Allah ya mana afuwa so ku ba wa dabbobi hakkinsu abu na biyu idan kun yi tafiya a lokacin fari shine fisana lokacin fari kaga babu ruwa ba danyen itace babu ciyawa to fa asri'u alaiha sayra to ku sauri ku yi maza maza ku yi tafiya ku isa inda za ku je ku kyale dabbobin nan su huta amma ana cikin fari ba ruwa ba abinci a daji kuma a zo ana tafiya saifi a gajiyar da dabba kuma a ce ba a isa gari ba dole sai an karisa wannan zalunci ne ai sauri kawai da an je inda za a je a sake ta shine fa asri'u alaiha sayra idan dare yayi in kuna cikin tafiya da dabbobi in dare yayi to annabi ya ce fashani buttariq to ku bar hanya wannan yana nuna ba a son tafiyar dare kenan masu tafiya akan dabbobi kada a yi tafiya da daddare fashani buttariq ku bar hanya musamman wannan hanyoyin nasu na da ba irin hanyoyinmu ne na zamani ba bambancin kenan mu hanyoyinmu na zamani an kera su an kashe musu kudi an yi kaza an yi kaza amma da hanyoyi ne na daji da haka aljanu su ma nan hanyoyin suke bi kuma ya tabbata idan dare yayi in yamma ta aljanu suna baro inda suka tafi harkokinsu su ma sai su rinka biyo hanyoyin suna dawa to za ku yi ta cin karo ne da su to shine annabi ya ce in dare ya to fashani butari ku bar hanya na biyu dabbobi duk inda suka je kiwo a daji in dare yayi ai suna dawowa ko ba ka bane gidansu inda aka daure su to in kuka zo kuna tafiya da raƙuman ku da jakunan ku da wayar sauransu ha to kun tsare musu hanya to shi yasa innaha turuqud dawabi sannan kuma makomar dukkan wata dabba ne ko wani ƙwaro wa ma'awal hawamu billaili alhawamu dukan dabbobi ko ƙwari haka waɗanda za su cutar to sukan zo hanya yanzu misalin sau da yawa kwanan nan shekarun jiya ne ke gaya muna tafiya da shi muna exercise a wani wuri ne sai ce sai ke nuna mu wani wuri kaga nan malam ya ce wallahi ranar na taka maciji na ce anan nan ya ce kwarai kuwa to dare ya yi macijin ya tsallako tun da ɗan daji daji ne ya fito daga cikin ciyawa ya tsallako kan kwalta shi ma ya dan sha iska ya ji dumin kwalta to shi kuma ya taho da abin hawa ya shawo kwana da gudu sai ya ga dogon zare a kwance yayi birki yayi birki yake kawai sai ya dage kafa ya haka kawai ya haura shi ya juya sai ga yana ta kadar kadar kadar ya kusa tsinka masa gadan baya to kaga ashe su kansu dabbobi suna iya fitowa in dare yayi masana suna faɗa cewa duk dabbar da take cikin rami da rana to in dare yayi sanyin dare yayi to suna farfutowa aljanu suna fitowa ƙwari suna fitowa kunama ma ta fi fitowa da daddare maciji yana fitowa da daddare duk abubuwa masu cutarwa suna fitowa da daddare shine annabi ya ce fashtani buttariq kuma galiban suna bin hanyar nan da mutane suke bi sau da yawa za ga hanya kamar misalin ana wucewa in dare ka dawo washe gari da sassafe da asuba sai ka ga duk kafafuwa kamar alama kafa kafa kafa kafa kafa kafa shi ba kafar shanu ba shi ba kafar dawaki ba shi ba kafar kaza ba kafa kafa kafa kafa kafa an yi ta tafiya ko kuma ka tarin kafofi an tsallaka an yi wani wurin akwai halittun Allah ba ko ba akwai wanda kuna ganin su akwai wanda ba kwa ganin su to wannan shine hikimar wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu kenan yana nuna mana muhimmancin wato akwai animal rights kenan ko bayan human rights akwai animal rights yancin dabbobi a musulunci akwai wa kana yanha an yusafira bil qur'an gabar magana ta gaba to sai kuma magana yin tafiya da alqur'ani musamman kasar kafirai manzo Allah ya hana yace a daina tafiya da alqur'ani ila ardil aduwi zuwa ga ƙasa ta abokanan gaba makafata an yanalahul aduwwu saboda ana jin tsoron kada abokin gaba ya taba alqur'ani rawahu bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin duk wanda zai tafi ƙasa jiha da ya ta san ba ta musulmi bane to bai halarci ya dauki qur'ani ya tafi da shi ba ya hakuri in yaje can in yana da na waya ya gani in kuma akwai masallaci a can yaje ya gani musamman in babu zaman lafiya dan abokanan gaba suna iya samun qur'ani su wulakanta shi to Allah baya so a wulakanta qur'ani duk wanda zai tafi wata ƙasa ta kafirai to kar ya zuba qur'ani a cikin jakarsa yanzu misalin wanda zai tafi a ƙasashen kafirai din nan ana zuwa check-in a airport a bude ma jaka a ta duba yanzu wani kafirin saboda kiyayya da ya gane qur'anin ne sai wulakanta shi akwai wanda yace ya je cikin ƙasashen nan na turawa da ya zo tafiya da dan Qur'anin sa karmi irin pocket Qur'an ne ya sashi a cikin briefcase din sa ko jakarsa ta hannu yace ya je irin check-in din nan wullar da Qur'anin suka what is that pat suka jefa da shi a airport ya koma ya je ya dauko shi an jefar da shi to kaga wannan shine makafata an yanalahu al-adu shi maki bai san darajarsa ba ko ko da izu biyar ne ko izu goma ne wani da gangan da gayya in ya san Qur'anin ne sai wulakanta shi wanda muna gani suna yi ba abin da ba sa yi da ƙur'ani suna share kashi da ƙur'ani suna taka ƙur'ani suna ajiye shi su kunna masa leta ɗauki ƙur'ani izu sittin da takardun nan sai a ɗaga shi aka sai a kunna mai leta irin ta kunna taba ɗin nan sai a kunna mai ya sha wuta ko a kunna wuta kurin sai a jefa shi a ciki akwai wanda suke tattaka shi duk inda ka kai ƙur'ani wani ya wulaƙanta shi kai ma kana da laifi so ya kamata a yi kokari a kiyaye da waɗanda suke aiki a ma'aikatan gwamnati a ofisoshi suna ajiye ƙur'ani akwai waɗanda ba musulmi ba a zo a ci jibgawa ƙur'ani littattafai da fayil fayil na gwamnati da wannan ba daidai ba ne wannan ihana ne bil ƙur'an wulaƙantar da alƙur'ani ne duk inda musulmi yake ya kamata ya mutunta alƙur'ani kaga wanda suka san daraja alƙur'ani za ga kamar yanzu in ka je makka da madina za ga balarabe in ya zo zai ɗauki ƙur'ani sai ya tsuguna wallahi wani baya daukan qur'ani a tsaye wallahi sai ya tsuguna ya tsuguna ya dauke shi kuma da hannu bi zai dauke shi idan ya zo ajiye shi sai ya sa shi sai sumbance shi haka ya sumbance shi sai ya ajiye shi a hankali wata rana a madina ina zaune ina karanta qur'ani muna dalibai a masallaci ina rike da qur'ani haka ina karanta ina jin ko da hannu ɗaya na rike ne haka ina karanta sai ga wani tsoho ya zo wani balarabe sai ya tsaya sai ya karbe ƙur'ani sai ya kamo hannuna na ya kamo na ya ce amsa haka da amsa haka da haka da haka za ka riƙe haka hannu biyu na ce jazakallahu khairan saboda ihtiramin ƙur'ani kowai kana zaune ka miƙe ƙafarka yana kallon ƙur'ani to wani in ya zo sanda zai buga maka ba sa bari sam amma mu yanzu da ake kama guri da ƙur'ani ahalus sunna ahalus sunna ya zo karatu zai kama wuri sai ya ɗauko ƙur'ani ya zo sittin sai ya ajiye shi a wuri ya tafi ko ɗan kimanta shi ma a ɗan ɗora mai ɗan katako ko a ɗora mai wani kafe a ɗora shi akan kafet ko a ɗora shi akan hula tsurar ƙasa nan gurin haka sai mutum ya ajiye wannan ya zo ya tsallaka shi wannan ya zo ya tsallaka shi haza wallahi isa'a lil qur'an wannan munanta ladabi ne ga alqur'ani ko ga mutum ya zo sahu ya miƙe kafarsa ga akwatin ƙur'ani nan kafarsa tana kallon alƙur'ani diddigen kafarsa yana kallon alƙur'ani ko wani ya kama sahu da shi wani ya yi sujada kafarsa tana taba alƙur'anin ta baya duka wannan muna yi ko ga mutum ya zo yana ana tafsirin alƙur'ani ya riƙe ƙur'ani ya sha ruwan fiya wata ya saura sai ya ɗauki leda fiya wata sai ya sa ta a cikin ƙur'ani ya haka wai ya saka alama wallahi sosai ko mutum yana karanta jarida zai sa alama sai dauko qur'ani zuwa su can sai ya cusa jarida a ciki a matsayin ya sa alama da qur'ani wannan duk rashin ladabi ne da girma qur'ani akwai masallatan da ko irin wannan abun ajiye qur'ani ma ba sa yi kurin a jikin gini kawai ake jera su a ƙasa to in kana so ma ka ga wulakanta qur'ani je ka makarantun islamiyyun mu wallahi malamin qur'ani alarama ya haddace qur'ani bai san darajar qur'ani ba ana alarama alarama duk girman da kake ci saboda qur'ani kake ci amma ka duba ka duba yaran mu kaga yara sun yayya ga qur'ani yara suna ta rubutu a cikin qur'ani ko kaga qur'ani izo 60 duk an sa masa biro ko kuma yara sun gama karatu sun hullar da shi akan teburi wani ya je ban daki kama ruwa ya ajiye qur'anin a ban daki kuma malaman da suke karanta da suna kallo shi sa karatun ba albarka kai ba ka da albarka su ma yaran ba albarka saboda ba koya musu tarbiyya ba su abinda mutanen mu suka dauka karatu karatu alfari a ce karatu karatu ana karatu dan sun karanta Qur'ani ba sun kima sa ba me amfanin karanta shi suka yi kuma kai malamin kai ne zaka nuna musu muhimmancin alkur'ani da yara da ake ba su biro wallahi tallahi malam biro in suna ba da hadda biro suke sa suna jan layi da inda ba su gane ba inda bai zauna ba sai su ja mai layi a ciki a cikin qur'ani izo 60 malam su'ul adab wannan munan taladabi ne kuma fa sai fa Allah ya tambaya sai Allah ya tambaya nan muke faɗa wata rana wani dan uwa yake ban labari abin wani masallaci aka kama wani mutum sata ya zo ku ji ɗabi'a irin na mutane malam rashin tsoron Allah wallahi ko kirista malam ka ganshi zai je coci da bible haka yake mutunta shi a hakan na kirjin suke rike shi wallahi bible amma wani musulmi ne wai barawo wai ya zo zai saci fanka a masallaci ya rasa abin da zai taka ya hau fankan sai ya ɗebo ƙura'anan masallacin sai ya jera su nan kafa ɗaya nan kafa ɗaya ya ɗora ƙur'ani guda goma nan guda goma ya taka ya hau yana kwanto fankar ya kwanto farfela ɗaya ne shi kenan ko sai ƙur'anin suka goce suna goce sai ya faɗo sai ya kare al kuma ya kare damun cikin dare ne can bayan uku ne yayyayyay ya tashi ya gagara sai ga ladani ya zo kiran sallah ya ga bako a masallaci ga ƙur'ani nan sun zube ga wannan kafar fanka guda ɗaya ga shi kuma ya kare yana ta numfashi ya kare haka zo a gan shi ya aka yi ƙur'ani ya zo satan fanka ne ya saka ƙur'anai ya taka kuma musulmi malam musulmi ɗan unguwar an ma san shi an san shi so ya kamata mu mutunta alƙur'ani shi yasa manzon Allah anan yace kar ku ɗauka wani hadisin kawai an hana a yi tafiya da ƙur'ani ila arzul adu kawai don abin a wato girman ƙur'ani ana so a nuna maka girman ƙur'ani annabi ya ce ana jin tsoron kada an yanala hul adu abokin gaba ya same shi na'am littafin Allah ne zai iya kare shi a koyaushe amma kuma ba daidai bane mu bar ainihin wato littafin mai daraja mu bari wani izo ya tura shi wulakanta shi wa kana yana almar'ata an tusafira bi ghairi mahramin wa lam wasafata baridin sai kuma magana ta gaba annabi ya hana mace ta yi tafiya tafiyar da ta kai kasaru ai ta kai eh na'am tafiyar da za a ce ta kai kasaru ba tare da muharrami ba ko da ku tafiyar baridi ne abun a wannan abun nan ne ake cewa abun lissafin su mu muna cewa kilomita ko sun kuma suna cewa farsa ko suna cewa baridi to ba a san mace zai ta yi tafiya ba muharrami saboda raunin mace yawwa to amma yanzu ba inda ba sa zuwa yanzu mace za ta je ta yanki visa ta tafi ingila daga nan za ta tafi america daga nan sauransu akwai wanda ya ba wa yarinyarsa ne ma karama budurwa shekara sha bakwai sha takwas amma ta faso an yi komai za ta tafi hutu tunda akwai kuɗi aka canja mata daloli kurin aka zuba mata briefcase ɗinta na za ki je za ta je america an ta gama america za ta karasa ingila daga ingila ta wuce dubai daga nan za ta tafi gabon daga nan za ta je kaza yarinya karama shekara sha bakwai sha takwas duk wannan abin da nake gaya muku ana yin sa har da ƙari tunda wai ai yar boko ne ai ta iya turanci ba inda ba za ta shiga ba ba a tunanin me zai same ta wani ɗan kasuwa yana gaya mu ya yi tafiya za su je india jirgi ya haɗa su da wata yarinya suka tafi ba ta taɓa zuwa india ba daga nan kuma za ta wuce dubai daga nan za ta wuce kaza an buga mata biza da sauransu tana zuwa jirgin sai ta makale masa shi dan kasuwa shi yake ga yaga an sauka an zo airport ta ita wuce sai tana bin sa sai yaga kaman dai kamar tana buƙatar taimako ne ya tsaya abin da sauransu an zo ana ana irin cikin za abin nan sai aga jakarta cike da daloli kuma bata yi bata yi mai ake cewa ba a airport eh declaration bata yi declaration da mu kuɗin ba da haka sai suka tsare ta sun samu nama yarinya karama da daloli na fitar hankali sai ta fara kuka sai ya tsaya ya ce me faru ta ce kuɗi na za su karɓe mu to sun ga ba kuwa ce ba kowa a tare da ita kuma ga shekarunta a fasfot ɗinta ya nuna ga kuɗi na fitar hankali ya ce sai na dawo muka yi ta bugawa da su ai ba ai kaza ba ai ba ai kaza ka ce eh to ai ba sata ta yi ba kaza kaza dai aka san dai abin da aka yi ce dan tsakuri wasu yan dalolin ya ba su ta wuce ta zube kudin ta abu yace kudin malam hankali na ya tashi da naga kudin nan yace da muka yi hiran tambaye ta sai ta ce ai ita matar wani dan majalisa ne sabon aure ne da tare za su tafi to irin za su tafi yawon shakatan to aiki ya masa yawa an kira shi mitin yace kawai ta yi gaba zai zo ya same ta kuma ta ce za ta yi branch na India daga indiya za ta yi kaza za ta je ta ga wuri kaza ta ga wuri kaza akwai wurin ruwa akwai yan matan indiya tana so ta gansu da waye to malam ba san samu kuɗi ba akwai kuɗi ya ce malam ciwo da ya ce ya ce wallahi ba abin usata kuɗin nan ba ya ce da muka zo hotel kawai sai ta je ta kama hotel inda na kama kudin ta rike mun wuta ni na zo yan sayayya na kuɗi na a kula a ƙuguna yarinya sai ta ce duk inda za ta je in rakata ya ce haka muka yi ta yawo malam ni na kai ta wurare mu je wuri kaza ce duk inda ta rafar dala kawai take barewa far a sayi kaza a sayi kaza a sayi kaza wallahi nake gaya ma ce dare yayi ta shiga hotel ɗinta ta buɗe ta baccin ta ta ci abincin da ta ga dama ta fita ta yi abin nan sauran aje bakin ruwa in yamma yayi ko hijabi ba ta saba bakin ruwa ta cire kayan ta ce abin nan ta iska ta ɗauki hoto ta tura wa mijin yana nan shi kuma yana majalisa ana ta turanci ana turo mana shi a hoto muna sharin mu kuma haka ne mana ko to ni dai ban kira sunan kowa ba ballanta wani ya tsargo ko da wani ya je ce cewa matarsa ce ya ce haka aka yi tausayi malam yarinya ina gama abin da zai ni zan dawo Najeriya na sai kayana ita kuma ta ce za ta kara Dubai za ta daga Dubai ma za ta hau jirgin Ingila daga nan za ta fi kaza da sauransu kuma ba lalle fa ya same ta a can din ma za ta iya gama yawon ta sai an gama an kaso kuɗin akwai kuɗi fa a Najeriya akwai kuɗi yawa kawai ku ne talakawa ba ku da kuɗi amma wallahi masu kuɗi suna da kuɗi in gaya maka akwai kuɗi to yanzu kaga annabi yayi gaskiya da ya ce an hana mace ta yi tafiya ba tare da muharrami ba za ta iya fadawa yanzu wannan za a iya rifin ɗinta za a iya kidnapping ɗinta za a iya sace ta a ƙasar wasu za su iya mata shegen duka a wata mota ta tasi su kwace kuɗin ba kuwa ce ba abin da zai faru kawai sai a bata daga ita sai passport ɗinta sai ticket ɗinta da sauransu to yanzu ma tafiya da kuɗin ma ba a yanzu akwai dollar account ai da ATM ɗinka za ka je ko ina ne kawai ka zura ka ciri dala kawai ko ina sauransu shi ma wani ɗalibi na yana ingila ya gaya mu yana kallon karatun na yanzu nan ya ce malam ku rinka wa'azi ya ce wallahi idan ka ga 'ya'yan manyan na a ingila abin zai baka ma yarinya karama bata daɗe da balaga ba sai ganta a ingila da ƙannanta da waye da sauransu ana kashe kuɗi wasu karatu suka je daga zuwa sai aje a sai tamfatsai ɗan gida a jefar musu kawai daga su sai mai gadi su je university su dawo su kaɗai a cikin gidan sai abin da suka gidaje na bala'in biliyoyin kuɗi yace duk muna haduwa da su mu ma'aikata ne muna ganin su a can ya'yan wani ya duk ya gaya mun sunan su amma ba zan faɗa ba Allah nake gaya muku ba magana wasa ma duk ya gaya mun sunan su amma ba zan faɗa ba kasu zo su su tattara ni ku neme ni ku rasa amma yanzu kaga zagin kasuwa ne sai mu zagi kowa mu zagin kasuwa wanda ya tsargu sai ya je tuba wanda ya ji zafi kuma sai in ce Allah ba shi hakuri mu dai muna Kano insha Allah ta'ala to annabi ya hana mace ta yi abin nan wata rana ina tafiya a Kaduna daga Abuja zuwa Kaduna wata yarinya ta biyo mu na ta faɗa muku a karatu duk ina so in justifying abinda manzon Allah ya faɗa ne yake saba mai kuma sai an ga akasi wallahi malam yarinya ce karama malam mu dai muna tafiya a motar mu muna cikin tafiya daidai gwargwado 120 da goma da talatin akar sau sai ga wata yarinya ta zo malam ta mana wani irin mugun obatakin na wulakanci malam leƙawa yarinya ce ƙarama da ƙyar take iya hango gabanta mota ran tsitsiya mai tsada malam fiyo ta zo ta wuce mu malam hanyar abuja kaduna nan a'a ba ta san hanya ba a'a ya aka yi ne ashe ta zo wani ƙauye kasuwa ce wani bafulatanin ƙauye ga daji gurin can wai ya siyo ruwa wai zai kama ruwa wai shi mai kunya ne kurin da sandansa malam kawai ya tsallako hanya bai duba ba wai zai tsallaka wannan jakin kwaltan shi zai tsallaka ya je can waye ya fitsari wai ya dawo ya sayi ruwa bai kula ba kawai ya aura hanya yarinya nan ta tabo malam kaga da ta dauke shi mu dai kawai muka hango mutum a sama yana rolin kawai ta dake shi duka ta murde kan motar nan ta daki wannan wannan jakin titin motar nan sai ta kifa kawai Allah dai ya kaddara dai kayya kayya dai ta tsaya sai ta fito mu kuma ta gama mana obatakin ga mun zo yarin ya karama tana kuka tana ihu za ta gudu wani ya rike ta motar tana ta abin nan ya za a yi ya za a yi muka tsaya dai na karɓo waya a hannunta bahaushiya ne amma turanci take daji daji i killed somebody ya daji i killed somebody i killed somebody saboda wannan bafulatinin kan ya zama gawa a rugurguje kawai ya sauko ma i killed somebody i killed somebody karɓo wayar muka kira iyayenta ya aka yi eh wallahi yar mu ce kun san ta fito eh za ta je abin nan ne za ta hau Kano ne ita kadai a mota ta yi haɗari ya za a yi muka danka ta ga mutane muka ce ku zo ƙauye kaza ga ta ga motar nan sai a je a san yadda za a yi ƙaramar yarinya inda ana sata sai a sace ta ba maganar kuɗin da yake cikin motar ba maganar kayanta ba maganar waye da sauransu ƙaramar yarinya mace da bata kai shekara kaza ba ka ba ta rantsitsiyar mota ka ce wai ta hau mota ta tafi wani gari saboda kurin ka samu kuɗin banza Allah ku bi sunnar annabi a cikin al'amuran ku kusa ku huta wa kana yanha an yatruka ar-rajul ahlihi laylan idza talat ghaibatuhu anhum idan mutum okay wa ya'muru musafir idza qada nahmatahu min safarihi yana umartan matafi idan mutum ya gama bukatarsa an yu'ajjila ruju' ila ahli to ya maza zai koma gida duk wanda ya tafiya ya je wani gari annabi ya ce in ka gama nahmarka ka gama ayyukanka ka gama bukatanka to koma ka koma gida saboda ai ka baro iyaye ka baro ƴan uwa ka baro dangi in dai matafiyi ne da ka gama abin da kake to ka dawo gida wannan ita ce sunna ba wai ka gama ka gama ka kuma kana kale kale ka bar iyalinka cikin gajiya cikin waye waye ba sauransu sannan kuma ya hana idan mutum zai dawo gida in ya dade ya bar iyalinsa kar ya dawo musu cikin dare kana la yatruqu ahlihi turuqan annabi baya afka wa iyalinsa cikin dare tafiya a dawo cikin dare sai in ka ba su labari ka sanar da su su kimtsa saboda in dare ne zaka zo ka tarar da gida ba a share ba ba a gyara ba watakila yara sun baza gida ita kanta uwar gidan ba ta gyara gida ba ba a yi abinci ba a ba mata kuma a ɗabi'ar su ba sa son mai gidan su ya zo ba su kimtsa ba saboda mai gidan ya zo ya gaba daidai faɗa yake sai ji gidan ya fita a ransa watakila yara sun yi abubuwa to shine hakkin iyali ne ka sanar da su ka yi tafiya zaka dawo kuma yanzu Allah ya sauƙaƙa ga waya nan sai a gaya musu amma wata ta ce in zai tafi baya faɗa kuma in zai dawo ma baya faɗa sai dai ɗab ka ji baya nan dare ya yi in ka ga bai dawo ba kawai sai dai ka rufe kofa dan baki isa ba ma ya gaya miki ke din har kin isa za a tafi a gaya miki wallahi baya faɗa haka kuma in zai dawo haka kana zai dawo in ka ga ya dawo zai ga yaran kasuwansa ne ya dawo kawai da yawa akwai masu irin wannan wato mummunar ɗabi'a da mummunar mu'amala wa iyalansu wa idza qadama min safarin talaqqa bilwildani min ahli baiti idan annabi ya dawo daga tafiya to yakan musallar san yazo ya haɗu da yara ƙanana na gidansa ko yaran makota sai a zo a ta kewaye shi shi sai ya fi mai da hankali akan yara kamar yanzu in kai tafiya ka dawo sai ka yaranka ka zo duk ka haɗu da su ku gaggaisa yaya aka yi to shi annabi abin da ke fara yi kafin manya dan shi kuma kaga wannan yana nuna mana child act kenan kula da hakkin yaro ko yawwa wa kana ya ataniqul qadima min as-safari idan mutum ya dawo daga safiya tafiya annabin ya ganshi kan rungume shi wa yuqabbiluhu ya sumbance shi idan kana min alihi in cikin iyalan gidansa ne qala sha'biyu kana ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan qadimu min safarin ta'anaqu imam sha'bi yace dabi'ar sahabban manzo Allah ne in sun dawo daga tafiya to sukan rungumi junan su shi balarabe runguman juna kauna ce an gane soyayya ne runguman juna mu yanzu wasu sai ga ana tafawa ko ba ka bane ba ko dai wata dai ɗabi'a dai da wasu da ake yi to shi balarabe ya runguma ake yi ya zo ya rungumi wannan wannan ya rungumi wannan a al'adarsu a ɗabi'arsu saboda an samu italatul wato gaiba an daɗe ba a nan to ƙauna ce sai ka rungumi mutum sai ya rungume ka da sauransu ko kuma a kama gemun mutum in mai gemu ne a riƙe gemunsa ko a kama hannunsa a sumbanta duk ɗabi'arsu ne mu kan mu dai hausawa sai dai mutum ya zare ma ido a kana lafiya kana lafiya ba abin da zai maka ba abin da muka iya banda wannan ba sai dai ta kare maka dariyar da zai maka ba zai maka komai ba in kai ba mai gaisawa ba ma ma da mutane da sai dai a ganka ka gansu tunda baka ba da hannu kai ranka ya dade ne baka ba da hannu to amma su haka suke runguman junansu annabi ma yana yi sallallahu alaihi wasallama wa kana sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid idan annabi ya dawo daga tafiya yana farawa da masallaci Allahu akbar fa raka'a fihi raka'ataini sai ya zo ya raka'a biyu a ciki hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim masallaci yake fara zuwa ya gaida masallaci ya raka'a biyu ya gaida Allah sannan kuma sai ya zauna a lokacin fa zai zauna ce akwai mai matsala bayan na tafi akwai damuwa kaji shugaba eh kaji shugaba na kware muku yanzu ba sa na hidi a saukar da tuta in sun dawo a daga ta ko ba ka bane ba Allah ƙara mana girma da matsayi da bin sunna annabi anan zamu dakata saboda yanayi na lokaci wani sati zamu shiga harkar aure duk wanda bai da aure ya koma baya a bar masu aure su yi gaba insha Allah wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh